بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شيء بدأ كراتم تعظيم العلم مع العلامة الحسيني حفظه الله كان تاشي المعقد الثالث عشر معقد ما goma sha uku asul daga cikin usulu ta'zimin ilm قال رحمه الله المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه عنوان وانا معقد شيني بذل, بذل الجهد bayar da duk wani ƙoƙari da duk wata dama an ce aljuhud bai ban miljim shine wato ainihin alwasa alwasa duk wata damar ka da kake iya badawa an tu'tiyal mumkin duk abin da zai yiwu kai amma ka ce aljihad shi kuma wahala kenan mashakka فيتي وعالجت في هذا العمل جهدا كبيرا عشا وهنا سوسي قولوا وما ما بذلت جهدي في هذا الأمر في هذا المشروع cikin wannan al'amari na yi bakin ƙoƙari na to ɗalibi ya bayar da bakin ƙoƙarin shi fi ta ilmi gurin ganin ya kiyaye ilimin shi wurin ganin ya kiyaye ilimi inda kake bakin ka wurin killace dukiyarka ko fiye da haka za ka yi kamata ka yi wurin tara ilimi walmuzakaratu bihi walmuzakarati bihi fi tahaffuz al-ilm walmuzakarati bihi da kuma ba da bakin kokari gurin muzakara wato karanceceniya haddaceceniya tattaunawa ta ilimi duka ya shiga cikin muzakara ka zauna da zumala ɗinka abokanan karatunka ku yi tabadul na hadda ko na fahim a naƙashe wata matsala matsala kaza karatun da muka yi na kaza hadisi kaza aya kaza asar kaza baiti kaza ne ka fahimta a cikin shi kaza na fahimta me dalili ina wajibul dilala kaza kaza ni ba haka nake to menene mahallin niza kaza kaza haka abin da yanzu aka rasa ke wai abin takaici abin kuka inda muna da hankali kuka hannun jini sai mun yi daga ɗaliban ilimi sun haɗu sun zauna awa ɗaya awa biyu amma ba fira ilimi suke suna fira duniya kuma su a gurin ɗan duniyan ba su san duniyan ba ba a ɗauke su masu komi ba a duniya kaga shi ne iska na wahalar da mai kayan kara imam shafi'i ya ce aksaran nasu fil nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i juhudun juhud ce laisa hubbun nisa'i juhudan walakin qurbu man la yuhibbuka huwa al-bala'u ka kusanci wanda baya kaunar ka to wannan masifa ce kazan kare kenan ko jaki kasan ciwon kanka kai ka keɓance kanka da ilimi mutane ma sun yarda kai ɗalibin ilimi ne an gane ku to duk wani a rayuwarka duka ta koma ilimi ba ka ganin su 'yan duniyan ko makabarta za a tafi suna ciniki a hanya an ɗauko gawa ana ciniki a hanya za a ga wani kare za a tafi makabartan fa na waye ne gurin da ya burge ne na wane ne to bari mu da ko dan ballan bai shi ba a haka abin da ke gaban su kenan kamata ya ku da yake kun zaɓi ilimi mu ilimi muke nema to in mun zauna firar da zama ta ilimi sai mu raba kanmu da gulmace gulmace da shiga shara ba shanu da shiga shigula an fahimci wannan wasu ali an da tambaya a kan ido kan fakara kan fakara kan fakara talladaina kam anasir kam unsur afsa kam unsaran amamana ثلاثة عناصر الجهد بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه وعناصر أخرى ينمو كم سباعي كراتين إن ذا أجي أدو كم سؤالك أنا كراتو كسمي نيني عناصر من كراتي عنواني دبن عنصر دبن موضوعي wani abin ya daban wani kan mu shiga wata gona sai malam yake cewa iz talaqihi an ash-shuyukh la yanfa'u bila hifdin lahu domin dai koyan ilimi daga gurin malamai ba tare da haddace shi ba ba shi da amfani kawai kai burin ka sauke littafi kaza kai ta alfahari na sauke kaza gurin malam wani na sauke kaza gurin malam wani na sauke kaza na yi bukhari na yi muslim na yi muwatsa ta kuma baka kama da bukhari da musulun baka kama da muwatsa
wanda yana zama karatuka kamar amma ya fi ba ƙwarani wanda sosai yana so daga bayan yadda da ƙwarani da
na kamar wanda ke yana zama su yana karatuka littattafai da eh amma kamar bai hada littattafai yana zama ƙwarani da ke eh shi wannan barnamuji ne mai kyau mutum ya fara da qur'ani tukunna to amma abin da ake tsoro ga da- galibin ɗalibai wannan ba da su ake ba wanda yake yana mataki a barnamuji ɗin shi ya fara hadda qur'ani sannan kaza To amma akwai wanda shi yanzu aka ce sai ya haddace qur'ani za a yi bawan bawan ne karatun ɗan kama bige ba gige ba qur'anin kuma babu mutum to sai zama akwai shekarun da mutum ya kai wannan tartibin baya mai aiki idai kowanne ya yi bakin kokari ta yi wata ran za mu zo kan wannan matsala insha Allah. na'am in ba da hadda ba to fa karatun ba zai mai amfani ba magana za ka fi kana da zafi kana to inda muna da haddada ba muna da ilimi ba yau gaskiya ce ai wannan karatun muke fassara shi ba karatun ke fassara mana karatu a mu ke fassara karatun so abubuwan da muka koya da abubuwan da muka ji da haddace su muka yi da yanzu malamai ne Allah ya kyauta wa muzakaratin bihi in ba tare da yin muzakara haɗu da ɗan uwanka ku tattauno abu ku tattauna abubuwan da kuka karanto wa su'alin anhu da tambaya akan ilimin domin akwai wanda ba shi da lokacin da zai sama karatu kuma kai kana so ka karo da shi to sai ka ribatu da shi ta hanyar tambaya fa ha'ula'i tuhaqqiqu fi qalbi talib al-ilmi ta'zima wa inna abubuwan guda uku ka wani ya ce ya zai kira su da ha'ula hadhihi ya kamata lugha ce tabbatacciya to kana ha'ula'i alihatan ma waraduha ba ghairu akal bane ai gumaka ne ko to waɗannan abubuwan guda uku suke tabbatar da ilimi su suke tabbatar da girmama ilimi a zuciyar ɗalibi bi kamali iltifati ilayhi wal ishtighali bihi zai samu cikar yawan komawa zuwa ga ilimin kullun yana bahasi kullun yana bincike sannan wal ishtighali bihi da shagaltuwa ba da lokaci da himmatuwa zuwa ga ilimi fal hifzu khalwatun fi nafsi idan mutum na da hadda to kamar ya samu wata halwa ne ya keɓance shi da kanshi da zuciyar shi yana ta ƙwari da kai tafiya daga agada zuwa ya mai kilomita dubu ba kaɗan ko kana da hadda kaga ka samu cikakkiyar dama ka yi karatun ƙur'ani ka yi karatun ƙur'ani ka yi karatun ƙur'ani ilimi na son nawahawa sai ka ɗauko hadisai kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi wala kafin a kai tawa ko ka yi kalan hizib goma nan misali ka zubo kalan hadisan nan ko ɗari uku ne kawai ko ɗari biyu daga tawa aka huta aka ɗaga kuma kuma sai ka shiga cikin hasar na magabata maganganun magabata kai ta kawo ba kai ta kawo ba kai ta kawo ba kai ta kawo ba kawai ya ce to shi muraja a sarɗin ibada ne ibada ne don wasila ce zuwa ga ibada ɗin don ka zama mai karantar da al'umma da fahimtar addini duka wannan za su taimaka maka an kai kalan dogon dutse fa ba saki hanya da hanya ce ko ina yanya mai alisalam an kai kalan dusa din nan ko dogon dutse za a ce ko ina to kuma sai ka ɗauko abiyat magabata shehir ba na su mahaukacin laila ba kuma wannan na da adabi na musulunci na masu na aqida kutubul aqida mun duma ai ba su irguwa sauransu da na ladabi kai tai ta khalwatun bin nafsi kenan shine ibnu taymiya sarkin garin su lokacin bayan yan bid'a da sufaye da yan shi'a sun je sun tunzura shi akan ibnu taymiya yace ya ba ibnu taymiya zabi uku ko ya daure shi ko ya kore shi daga garin ko ya kashe shi liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka haka aka yi sai ce ban da kowanne daga ciki lahiya ni ban da matsala ya ce in ka kore ni na samu cikakkiyar dama ta da'awa dama anan an hana ni wasu abubuwa an ki killace wannan tafi wani garin na samu damar da'awa in ka ɗaure ni na samu damar rubutu tunda ɗalibai in yana firi ba su barin shi wannan ya zo karatu wannan ya zo tambaya wufud daga garuruwa mababbantu min shatta an ha'il alam ake zuwa tambaya da fatawa gurin ibnu taymiya yace to amma ina kaso kaga sai in ta rubutu in ta tilawar alqur'ani kace sai da yayi sauka wata riwaya sauka 300 ta ka burda aka rufe shi a kaso kafin ya mutu wasu kace da yayi sauka 80 suka ce 70 ta alqur'ani sai idan kuma ka kashe ni to wannan ina sa ran ya zama to min sha'ani ban da matsala da kowanne daga ciki shi jannati fi qalbi walwala ta ni tana cikin zuciyata ba ku a iya raba shi da zuciya ko a kabari aka za a kai shi da zuciya shi za a kai shi jannati fi qalbi an fahimci wannan to shine ina ne walmuzakaratu julusun ilal qarin in an ce mujalisa muzakara zama da wanda yake abokinka abokin karatunka ku tattauna masail na ilimi hifzan wa fahma wasu'al iqbalun ala al'alim tambaya ko ka fuskanci malami da tambaya ai mun karanta mun sha faɗin asar na ibnu abbas ko ka ce mai bima niltar ilm sai ya ce bi lisanin sa'ul na biyu ne amma na ji ko abu rikice ne a kawo bi lisanin sa'ul ya fa mu fasa karatun nan ku kai wani أليس منكم رجل رشيد بقلب عقول ولسان سؤول وجسد غير والعياذ بالله وجسد غير ملول وجسد غير ملول daga masu zama kusa da ni dinnan sai na fara ta shi'uba in kuka wasa yawo to abu uku ya ce da su ya samu ilimi وبالحفظ يقرر العلم علم فبالحفظ يقرر العلم في القلب da hadda ne ake samun tabbatar ilimi a cikin zuciya wa yanbaghi an yakuna jullu himmati at-talib masrufan ila al-hifz wal i'ada ya kamata bal ya wajaba ya kasance mafi girman himma da hazaka da ƙwazo na ɗalibi ya karkatar da ita ne zuwa ga hadda da yawan yawan bita yawan maimaitawa takraru ta'rif ta'alimu harfin wa takraru alf ka yi harafi ɗaya ka maimaita shi so dubu kudama'u suna da wani karin magana wadda wata sara inda suke cewa karrir ma alimtahu hatta tansab abinda ka koya yi ta maimaita shi har ka manta shi ka rikice ma kana kwance za ka tuno shi kana kwance za ka tuno shi in ya tabbata to fa yana nan kai ta maimaitawa kai ta maimaita wato muna cutar da kanmu idan ba yanzu kai hadda da muraja'a ba za a yi lokacin da ba ka da lokacin wannan muraja'a ka tafi neman tu a ka tafi can ba da karatu ka tafi can muhadara gobe ka tafi can lecture jibi an gayyace ka can makala ba ka da lokaci yanzu ne kake da farag ni'matani maghbunun fihi ma kathirun min an-nas as-sihhatu wal faragh yanzu ne kake da dama kar ka sake ka yi asararta ma mada fata ma lam ya'ti ghaibun wa laysa laka illa as-sa'atu allati anta fiha abin da ya wuce ya wuce wanda bai zo ba baka sanya za a kwashe ba yanzu ne kake da dama Allah ya samu dace kama ya kulu ibn al-jawzi fi saidi khatiri kamar yadda ibn al-jawzi ya ambaci wannan magana cikin littafin shi saidul khatir ibn al-jawzi ya sunan shi rubutawa ake gun amma ibn jauzi ya gabata kusan sau uku in bambanta ba cikin littafin alal akalli mai cece alkunya shi wani sirri na faɗa a kan shi yana da rubuce-rubuce da yawa haka nan ana cewa ba malami da ya rubuce-rubuce kamar shi yawan rubutu a fannoni daban-daban ma amma na ce a baya a baya ina ga darasin baya ne ma da muka muka wuce karatu na wancan satin ba na satin da ya wuce ba malam ya kawo shi cikin waɗanda suke da yawan rubutu da kuma yawan nazari yawan karatu da ana cewa ya duba littafin da ya kai dubu biyu inda ya nazarin shi ya rubuta littattafai da sun kai dubu ɗaya ibn jauzi wani ce an haife shi a cikin maktaba ya rasu a maktaba ibn al-kutubi abul kutubi alkunya shi abul faraj sunan shi abdurrahman ibn al-hasan to wani jauzi ya rasu 597 da Allah a dinga kiyaye sai ce wa lam yazal al-ulama الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به wani ya ce malamai manya-manya al'ala manya-manyan malamai ba su gushe ba suna zaburarwa kwaɗaitarwa akan haddacewa kuma suna yin umarni da hadda قال عبيد الله بن الحسن عبيد الله بن الحسن بن الحسين العنبري wanda yake alƙalin basara ne a zamanin khalifa mahdi ya rasu shekara ta wato ainihin 168 ubaidullah ibn al-hasan ya ce wajattu ahdara al-ilmi manfa'a ma wa'aituhu bi qalbi wa luktuhu bi lisani yace na lura da cewa ilimin da na fi amfani da shi da wuri ahdara al-ilmi manfa'a ilimin da da wuri nake amfani da shi ba da wata mashakka ba shine ma wa'aituhu bi qalbi ilimin da na kiyaye shi a cikin zuciyata wa luktuhu bi lisani kuma na yawaita maimaita shi da harshe na yawan takrar din shi asalin lakka ya lukku madaga tauna abinci wata magana tauna ta shine maimaita ta قال وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أبو عبد الله محمد بن صالح da al'uthaimin inda ya rasu yaushe ko shekara nawa da rasu a shekar al'uthaimin shekara 21 shekara ta nawa ke ne rasu dubu biyu da ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya tsakanin shi da bin ba shekara nawa shekara ɗaya ko bin ba ƙarshen disney farko-farkon demil ya rasu da shi da shekul albani rahimahullah to shekul uthaymin allah ya ƙara mushi yadda ya kulu yana cewa hafizna kalilan wa qara'na kathira fantafa'na bima hafizna أكثر من انتفاعنا بما قرأنا شيء من هدسي أبو بوا كأن من تواضعني للجريش وقرأنا كثيرا ومن كرنت أبو بوا مصيرا عند سوى ما هدسي سوى فانتفعنا بما حفظنا sai muka yi amfani sosai da abin da muka haddace duk da karancin shi aksara min intifa'ina bima qara'na fiye da amfanuwar da muka yi da abin da muka muka karanta ba mu haddace ba an gane ko abin da ka haddace shi ko da kana ganin ba shi da yawa bari ma misali na gani da ido ko kusa kusa dai haka idan ka haddace al'arba'unan nawawiya amfanuwar da za ka yi da shi sai ta fi bulogul marami ɗin da ka karanta amma ba ka yi haddace ba kaga dai hadisan ba haɗi ko tazarar mai nisa ce kwarai amma ya zama arba'unan nawawiya ka haddace shi ka san ma'anar shi shi kuma wannan karatun shi kawai kai baka haddace shi ba bulughul maram to sai ka fi karuwa da arba'unan nawawiya sau da karuwar da za ka yi na'am bulughul maram yana da hadisai na ahkam masu ɗumbin yawa za ka abinda ka karanta yawanci kana rike da ma'anar shi za ka yi aiki da shi gama gurin karantarwa arba'unan nan sai ya fi maka amfani to shi karantarwar da za ka yi wannan naf'un ne muta'addin ya fi naf'un kasir wancan ladan a kanka za ta tsaya an ka kiyaye sallah da azumi da kaza wannan kuma in ka karantar wani ya amfana ladan za ta ci gaba da haɓaka an gane kuwa to abin da ka haddace ya fi amfani ko da kaɗan ne wanda koya bi yawan shi ba kai haddace ba ليس بعلم ما حوى المطروم العلم إلا ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى المطروم abinda kanta ta kumsa ba shine ilimi ba na yawan buga misali da abu jabba ko dan mamaki yake bane na alfahari da wannan maktabar tashi ya ma sunan ta albaharul atlas ko sunan maktabar tashi yadda ya sa wata suna amma banza a banza a wufi a zama himarul mutum gwara ma wancan himarul mutum din tunda shi baya shishigi a fahamu so da haka abinda kanta ta kunsa alkimattu asali wata jaka ce ta fata wanda magabata suke amfani da ita ana rataye ta a bango shi yasa kanta sai aka yi mata wannan sunan ana killace littattafai ciki idan za su yi balaguro ana ɗaukan ta a rataya ma wa raƙumi to shi ne tumatur to ba abin da kantar littattafai ta ƙumsa shi ne ilimi ba ka tara littafi kowane fanni kana da littafi sama da dubu ko haka an zo an tambaye ka ka ce kai ina kilan maktaba ne a ilimi ba ne kana indi ko kamar yadda ya ce tabbas matsalan nan ni ko a wani littafi ne amma dai na taɓa karanta ta ban nan da kwana biyu don haɗari zai shiga kafin kwana biyun ba haka da hadda mal ilmu illa ma hawahu aish sadr ilimi shine abin da ilimi zuciya ta kumsa shi kaɗai ne ilimi مليس والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات ابن الفرات كفرات ابن الفرات رحمه الله فليأخذ به فقد كان لا يترك لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل ومن عقل ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في الزياد فلا ينقطع حتى الموت فلا ينقطع عنه حتى الموت كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية فإنه حفظ في يوم موته خمسة شواهد والملتمس والمتلمس للعلم duk mutumin da ke lalibi yake neman ilimi la ya sazni ala shafi baya wadatuwa daga barin hadda duk mai neman ilimi fa dole yana bukatar hadda ma'anar magana wala yajmulu bihi an yukhliya nafsahu minhu bi dacewa ga ɗalibin ilimi ya wofintar da ran shi da kan shi daga hadda kari zamanto ba abin da kake haddacewa yaumiyan ba wai zancen usbu'iyyan ba na yaumiyan kullum ya zama akwai abin da kake haddacewa kuma ya zama haddaka munazzama munajjama murattaba ka tsara ta ko da kaɗan ne ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla kar ka dauki abin da ba za ka iya ba abin da za ka sare abin da za ka yi futuri ka dauki abin da za ka samu istiqama a kan shi kullum ta ce zan haddace rabin safa kullum rabin safa ka ba kanka shekara ashirin ka gani in ba ka zama katon malami ba walakin azizun fulijali sabatu babu sabat yamma littafin istiqama na ibn taymiyyah shekul islam ya yi bayani kwarai akan matsala ta istiqama don haka sai yake cewa wala ya jimulu bihi an yi kuliya nafsahu minhu bai kamata ba ga ɗalibi ba abu ne mai kyau ba ya wofintar da wato ainihin da kanshi daga ilimi daga hadda bana ya zama baya yin hadda kare bai kamata ba wa idza qadira ala ma kana yasna'u ibn al-furati rahimahullah falyakhudh bihi idan ya samu dama ko da abin da ibn al-furati ne yake aikatawa to shi ma yayi riko da wannan haka ibn al-furat na muhammad ibn al-abbas kenan muhammad ibn al-abbas al-baghdadi wanda al-imam al-utayqi aw al-atiqi ke cewa huwa thiqatun ma'mun ma ra'aytu ahsana qira'atan lil hadith minhu ma ra'aytu ahsana qira'atan lil hadith minhu ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da hudu ɗari uku da tamanin da hudu to idan mutum ma ba zai iya yi mai yawa ba to ko da irin yadda ibn al-furat wato muhammad ibn al-abbas yake yi sai ya dinga yin haka فقد كان لا يترك فليأخذ به كوي ركو ده كوي ده وانسان ابن الفرات فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح in ya hafiza shay'an wa in kalla baya yadda a kowane yini ba zai bari yinin ya tafi sudan ba sai ya haddace wani abu ko da kaɗan ko da kaɗan ko safara uku ne haddace da kaɗan kaɗan sannu sannu alkuturu minhu tadaffuq alkhiljan aw alqatr da yayyafi digon ruwa kaɗan kaɗan digo digo digo digo digo digo sai kaga gulbi ya cika ومن عقل هذا المعنى دون دي يفهم جوانا معنى لم يزل من الحفظ في ازدياد بزي بوشي بينا كهر سامو فتوشي قبعة كان إذا منشي فلا ينقطع عنه كرف يفاسع كودا يا زماء اللامة واني أسان يقول لك أنت ما دكتورة كاشقاو لك أنت ما دكتور واني وشيخ واني ذبحوك بغير سكين wallahi an tila ma ƙasa karamakumullahu karamakumullahu kenan a karamakallahu su kuma a hannuka a karamakallahu a hannuka bu a tullab a hannuka sun wulakanta ka sun kai ka sun baro da kana da kwazo kana da himma sai kowa ya zo ce karatu za ka yi mishi ka zama a ci balbal ka kona kanka ta haska kama wasu ba mu ce karantarwa ba alkhairi ba abin da ya kai ta aikin annabawa ne to amma a- ka samu ala mana sosai tun ya samu kayan aiki ya samu guziri wa tazawwadu inna zadi takwa an gane wannan lam yazal min- fala yanqati'u anhu hatta al-maut imam ahli sunna imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya kai wato shekaru masu yawa ya tsufa ga jalala ga ilimi ga kaza aka gan shi a shekarar da zai rasu ya ɗauko tawada da takarda sai na zuwa ya ce zan je ɗaukan ilimi shawa ka da haka lafi ya kai ilimi kamar ku kuma gurin wa kuma waye ya ce ba ka kara ya ce a, muna koyan ilimi ne min al-mahdi ila al-lahadi tun daga tsumman goyo har zuwa ramin mutuwa kar ka sa ma kanka cewa nan da shekara kaza na kai wa ladaina na kai sigaratul muntaha ha ba a karatun addini ba ta iya yiwuwa yanayi ya jefa ka cikin ba ka samun dama ka je gurin wani ka yi karatu in ka kai wannan munzilin sai ka dukufa cikin bahasi da bincike shine wala abakar gumi yana ta kwaɗaitarwa kan kowa ya samu malamin da zai yi karatu wasu lokacin akwai masu tambaya irin ta wulakanci da ya kure sai wani yake ce mushi to kai malam waye malamin ka yake da shi to littafin da nake karanta to shi ne malami amma a farkon al'amari kar ka zaman to kai littafi ne malamin ka suka ce man kana alimahu kitabuhu na zo suna karanta shi alimuhu kitabuhu a kuskure khabaru kana muqaddam ba mu'akhkhar a muqaddam ismuha mu'akhkhar من كان عالمه كتابه كان خطأه أكثر duk wanda ya zama malamin shi shine littafin shi to sai kuskuren shi ya fi yawa tashyihul kutub matsalar abdul jabbar kenan ko duk duniya yanzu an kasa samun malamin shi sai littafi to da ka ce daga littafi zaka dinga daukan karatu kamar fa mutum ya ce ne ya karanta littattafan likitanci da haka ina mai ciwon koda zai fasa shi ya mai tiyata inda ya karanta littattafai sun fi ɗari akan likitanci kaga wannan sai a ce aljununu fununu wa hadha fannun min aljunun wa hadha aidan fannun min aljunun antum ma'i sai malam yake cewa kamar tafaka zalika libni malikin sahibil alfiya kamar yadda hakan ya faru ittifaq shine abu an yahsul al'amru biduni maw'id a tare da shiri ba ba komai ba sai abu ittifaqan shi ake ce katari a Hausa ko kamar yadda aka yi katarin haka ga ibnu malik ya saba kullun yana hadda kun har ranar da zai mutu ma sai da ya hadda sahibi al-alfiya an-nahawiyya babu cin alfiya ta nahawu fa innahu hafiza fi yawmi mawtihi khamsata shawahid sai da ya haddace shahidi wato guda biyar a ranar da zai mutu na masa'il na lura mutafarrika sai da ya haddace har guda biyar a ranar da zai bar duniya ibn malik muhammad ibn abdullahi muhammad ibn abdullah ibn malik al-ta'i al-jabba'i كما إمام اللغوي إمام اللغويين والنحاة والشعراء إمام اللغويين والنحاة والشعراء يا رئيس مدى شكرا سبعين في يوانشن وإنن شكرون كما يا bayar da su zuwa ga karantarwa da tasnifi da rera waƙe na wato ainihin ala wake nahawu a wake lugha a wake sarf a wake kaza don ya sahala wa mutane ɗalibai na lugha suna cewa waƙa na da sauƙi a harshen wato ainihin ibn malik sawa'un wannan waƙar rajaz ne ko tawil ne ko ba kowane bahari ne dandanan in ka ce yana kana so ya waƙe ma kaza da bahari kaza irtijalan zai wake mashi yana da baiwa an haife shi shekara ta ɗari shida ya rasu ɗari shida da saba'in da biyu shekara saba'in da biyu ya a duniya Allah ya ji ɗan shi da gafa kuma duk da haka malamin hadisi rawiya ne na hadisi haka ji ibn hajar cikin fatahul bari ina yawan istishahadi da shi a gurin sharhi na hadisi da ma riwaya gurin dabuti yadda ibn malik ya ruwaito da kaga shi lughawi ne ina fata an gane لما أحسن ال- اللغة والحديث إذا- إذا اجتمع in aka rike ɗaya ba kowane ba ɗayan za a yi ɓanna malamin hadisi ba lugha zai ta ɓanna gurin fassarar hadisi kamar mai alaikum bi sikinatin wa wa fa'al musamman zo masallaci da wuka da bera a ga an yi ɓanna in kuma mutum ya rike lugha ba hadisi shi ma nan ɓanna zai yi dan duk abin da ya gani sai ce bari ya ruko da shi ma dabba au daraja wa bil mudhakarati tadumu hayati tadumu hayatul ilmi fi nafs ita kuma muzakara da ita ne rayuwar ilimi take dawwama a cikin zuciya wa yakwa ta'alluquhu biha darfuwa da ratayuwar ilimi ya karfi a cikin zuciya wal muradu bil mudhakara mudarasatul aqran zaman darasi tare da abokan karatu karatun nan mu bar shi haka amma na darura sai mun raba shi